أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ‘yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da karatun mu na tafsiri jiya mun dakata a aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul ma'ida yau kuma Allah da zamu tashi daga aya ta ashirin da takwas cikin da ita wannan sura ta ma'ida Allah yana ba mu labarin yana ba mu labarin ‘ya'yan annabi Adamu Habila da Kabila jiya mun ji yadda suka yi yadda suka kai urbani Allah ya karbi na mutumin kirki daga cikin su Habila ɗayan ba a karbi na shi ba shi Kabila yake cewa dan uwansa to sai na kashe ka dan uwan ya ce to yanzu ni menene laifi na a ciki ni ai Allah ya karbi nawa ne saboda ina tsoron Allah shi Allah ina masu tsoron Allah ke karba ai ba laifi na ba ya ci gaba da yi wa dan uwan nasa bayani ya ce masa لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين in ka ɗau hannunka ka ɗaga hannunka ka ɗora a kaina da niyyar ka kashe ni ma ana bai ba su dan yadda ilaika li abdulak ni ba zan yi kokarin kashe ka ba zan yi kokarin kashe ka ba kyale ka zan yi ka kashe ni malamai suka tattauna akan wannan cewa menene hikimar da ta sa bayan kuma a shar'ance duk wanda wani ya zo zai cutar da shi ta hanyar kashewa to an ba shi dama ya kare kansa shi me yasa ya ce ba zai yi haka ba saboda su a shari'ar su a shari'ar da Allah rubuta wa annabi Adam a dan Adam ba a ba shi dama ban wani ce zai kashe shi ya kare kansa kale shi za ka yi ya kashe ka saboda haka sai yake tuna wa dan uwan nasa cewa idan fa ka zo zaka kashe ni la in basatta ilayya yadaka da takulani ma ana bi ba su gani ya je ilaika da tiraka ni ba zan miƙa hannu dan in kashe ka ba ni akhafu Allah rabbal alamin ka san ni ina jin tsoron Allah wanda shi ya halicci duniya gaba daya kuma hukuncin da Allah ya bayar shine in za a kashe ka kar ka ce komai ni uridu an tabu bi ismi inni uridu an tabu bi ismi wa ismi فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين inni uridu an tantabu a ismi abinda nake so ya faru wanda kuma hakan ne zai faru in ka dage sai ka kashe ni shine an tabu a ismi wa ismi zaka dauki alhakin ka ka dauki alhakina menene ma'anar zaka dauki alhakin ka ka dauki alhakina ah shine malamai sun yi fassara biyu cewa wanda ya kashe wani to zai dauki alhakin duk abinda wannan mutumin ya aikata a duniya za a dora masa sai kuma ya hada da nashi idan ya je lahira kaga aiki ya same shi kenan a wasu malamai suka ce a ma'anarsa shine za ka ɗauki laifinka wanda ka yi a duniya kafin kashe ne sannan kuma za ka ɗauki laifinka na kashe ne wanda shine ismi ɗin laifin kashe ne da ka yi wa ismika da kuma laifinka da kake da shi da inni uridu an tabu a ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar sai ka zama dan wuta in kashe ni ka shiga wuta za ka zama dan wuta kenan ka ɓata min duniya ta ne kuma na ɓata ma lahirarka kaga ai baka yi riba ba ko azi yake wa dan uwan nasa yana gaya masa wa zalika jazaa'u zalimin wanda wannan sakamako kuma shine sakamakon azzalumai saboda in ka kashe ni zalunci ne kai kuma Allah ba zai kyale ka ba فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi saboda haka zuciyarsa sai ta raya masa ta kuma sauƙaƙe masa kashe dan uwan nasa saboda haka sai kuma ya kashe shi din asbaha min al-khasirina ya zama yana cikin wanda suke asara duniya da lahira ya saba wa umarnin mahaifinsa sannan kuma ya yi kisan kai sannan wannan kisan kan da ya yi shi laifi duk lokacin da ka yi shi to zai ja maka ka ci gaba da aikata wa'yan sai laifukan kuma lokacin da ya nufin zai kashe dan uwan nasa ba taba kashe kowa a duniya ba wannan lokacin bai taba sanin ya ake kisa ba sai rasa yadda zai yi gashi dai ya zo ya kama shi yana so ya kashe shi in ce wata rana ne ya je same shi a wajen gari shi yana noma shi kuma yana kiwo yana so ya kashe shi ya rasa yadda zai yi yana ta sake sake bai san yadda zai ba sai shedan ya zo don ya nuna masa yadda ake kisa da ya zo sai ya samu wani sai ya samu wani wata dabba sai ya kwantar da ita sai ya ɗauko dutse ya dinga kwaɗa mata a kai sai da ya fasa mata kai ta mutu saboda haka shi sai ya ga to ashe haka ake kisa bai taɓa gani ba bai taɓa sani ba ba ɗan adam da aka taɓa kashewa wannan shine ɗan adam da aka fara kashewa na farko faqatalahu sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin saboda haka kashe shi din sai ya ja masa yayi asara kenan a duniya yayi asara a lahira a duk wanda aka kashe sai ya samu kamishan kashe wannan mutumin saboda shi ne fara aikata laifin kisa a duniya kafin shi ba a san laifin kisa ba to bayan ya kashe shi din kuma sai ya rasa yadda zai yi da shi ya rasa yadda zai yi da shi yana ta yawo da shi yana ta yawo da shi yasa har ya zama cewa kayan jikinsa sun lalace shi wanda aka kashe din ya zama cewa gashi nan gawa zigidir kuma bai san yadda zai da ita ba ya samu wani abu maɗauri ya ɗaure shi ya saba a bayansa yana ta yawo da shi wasu malamai suka ce sai dai kwan arba'in yana yawo da shi wasu malamai suka ce sai dai shekara yana yawo da shi a bayansa bai san yadda zai yi da shi ba ga wari ya ishe shi ga dabbobi suna binsa suna jira ya ajiye su ci shi kuma bai san yadda zai yi da shi ba saboda haka da abin duniya ya ce shi فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا سألا أيكم سونا هنكاكا يبحث في الأرض يزو ينا حقا كسا ليريه كيف يواري سوءة أخيه دنيا نونا مسجد زي sai Allah ya aiko hankakai guda biyu hankakan nan suka zo suka tsaya kan dutse inda zai hango su suna ta faɗa suna ta faɗa ɗaya kashe ɗaya ɗayan ya kashe ɗaya sai ya ga ya sa bakinsa min ƙar yana haka ƙasa yana haka ƙasa yana haka ƙasa har dai ya ya samu ya ya tona ƙasa yadda za ta isa ya saka wannan ɗan uwan nasa ya saka wannan ɗan uwan nasa da ya saka wannan ɗan uwan nasa ya binne shi kala ya wailata a ajistu ana kuna misli hazal ghurab yace kai cuna yanzu in kasa zama kamar wannan hankaka fa uwariya sawata akhi ni ma in binne gawar dan uwana ko in rufe tsaraicin dan uwana fa asbaha minan nadimin saboda haka sai yayi nadama to wannan nadama da yayi malamai sun yi magana akan ta shin yayi nadama ne akan kashe dan uwansa inda yayi nadama ne akan kashe dan uwansa ai da Allah ya yafe masa ba nadama ce akan kashe dan uwansa ba nadama ce akan ya kasa binne shi nadama ce akan wahalar da ya ta yi da gawar tsawon ko dai kwana arba'in ko shekara guda ala hasabin yadda malamai suka faɗa to wannan shine abin da ya sa shi nadama shi ya sa ba mu ji labarin an ce Allah ya yafe masa ba saboda bai yi nadamar kashe dan uwansa ba bayan ya kashe wannan dan uwan nasa ya binne shi annabi adam alaihi salam a wannan lokacin ya tafi aikin hajji malamai suka ce da ya kashe shi din sai ƙasa ta shanye jinin shi ɗan uwan habi saboda saboda a wancan lokacin yadda tsarin ƙasa yake ba irin yadda yake ba ne a yanzu amma annabi adam yana cin sai Allah ya masa ilhama cewa wani abu mummuna ya faru saboda haka sai ya taho a gaggauce ya dawo da ya dawo ya zo ya samu shi gabi da ce ina dan uwanka habi da ce ma ana alaihi biraqi a ni mai gadinsa ne da zaka tambaye ni annabi adam ya ce kashe shi kai dan gashi nan ga alamar kashe shi kai Allah ya sa alamar a jikinka ina gani cewa kashe shi kai jikinka yayi baki saboda kashe shi kai duniya duk ta yi ba yadda take ba malamai suka ce wannan jinin na habila da ƙasa ta sha shine dalilin da yasa wa'ansu ƴaƴan itatuwa suka yi tsami wa'ansu suka yi ɗaci a kala kala dai da ya ce in kashe shi na yi nuna inda na zubar da jininsa lokacin ƙasa ta shanye sai annabi adam ya addu'a Allah ya sa daga yau ƙasa kar ta ƙara shan jinin wani ba ma ɗan sahabi da jinin komai ma ƙasa ta daina shan jini daga wannan lokacin ya dai tabbata kashe shin yayi annabi adam ya neme shi bai ganshi bai tabbatar da cewa kashe shin yayi saboda haka sai koyi shi ce ba ruwansa da shi annabi adam sai dai shekara sama da ɗari bai yi murmushi ba tun daga lokacin da aka kashe shi wannan ɗana sahabila shi wannan ɗana sahabila wanda wanda mutumin kirki ne kwarai da gaske shi kuma kabila sai ya ɗauki sai ya ɗauki wannan kanwa tasa wadda da aka ce ba zai aure ta ba sai kama hannunta ya ja ta sai gudu da ita to da ya gudu da ita suka je suka yi nesa da inda annabi adam yake da inda sauran yan uwansa suke suka je suka kafa garinsu ya aure ta da watan da ƙarfi har ta haifa masa suka hayyafa ta haifar masa yaya to sai ya zama cewa shi shedan din da ya koya masa yadda zai kashe shi sai shedan din ya sake dawowa ya raya masa a kunne ce ka san abin da ya sa dan uwanka habila lokacin da kuka sa qurbani wuta ta zo ta dauki nasa ba ta dauki naka ba ai wutar yake bautawa wannan wutar da yake bautawa ita ce ta zo ta ɗauki ta ɗauki ƙurbanin da ya ajiye bata ɗauki naka ba saboda kai baka bauta mata saboda haka shaidan ya lalata mishi tunani shi ma sai ya kafa wuta ya fara bauta mata to daga nan aka fara haɗawa Allah tarayya daga nan aka fara bautawa wani abin da ba Allah ba saboda haka wancan laifi da ya na kisa sai ya jawo masa yi laifin da ya mafi na kisa na shirka na haɗawa Allah tarayya saboda haka ‘ya'yansa da suka tashi suka ga abin da yake bautawa su ma suka kama bauta wuta kuma suka shagala da shaye-shaye da zinace-zinace to daga kansa aka fara kafa daular kafirci ita ce daular kafirci ta farko wadda shi shi a kabila ya kafa wanda kuma ta fara ne tun daga sabawa mahaifinsa da ya yi to kaga sabawa mahaifi shi idan ya fara Allah kaɗai ya san iya inda zai tsaya saboda haka ya zama cewa sabawa mahaifa da zaluntar wanda ba zai iya ramawa ba kuma shi da wanda zai iya rama masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wayannan su ne zunubai guda biyu wanda Allah baya bari sai an je lahira ya saka su tun daga duniya Allah yake saka su da wanda yake saba iyayensa da kuma wanda yake zaluntar wanda ba shi da wanda ya isa ya rama masa shi da ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghayra Allah kamar da zuciyar hadisi to haka da ya faru shi kuma annabi adam a gefe guda ya ci gaba da zama da iyalansa cikin bakin cikin cewa an kashe an kashe masa da mutumin kirki habi to saboda haka sai matarsa ta sake samun wani ciki a cikin karshe ta samu ciki ashirin a ciki ashirin nan ta haifi ai arba'in saboda duk lokacin da ta haihu tagwaye take haifa namiji da mace to shi na karshe din cikin da ta samu na karshe na na ashirin da ɗaya sai ta haifi mutum ɗaya wanda wannan mutum ɗaya sai ya zama shi ne shis alaihi salam shi ma ya zama annabi sannan annabi adam alaihi salam ya rubuta wasiya ya bashi kan abin da ya faru ya ce ina son wannan takardar da na baka an tuta waras a ta gadatta jikoki da jikoki cewa ga yadda muke ga tarin da tarin mu yake ga abin da ya faru wanda ya jawo har wancan mutanen suka ware suka lalace suka zama mutanen banza wannan takardar aka yi ta gadanta har ta kai ga adinan kakan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine balarabe kuma ta cikin zuriyar shi wannan shi Allah ya samar da shi shi ma ya gaji wannan takardar ya tarjama ta daga asalin yaren da na adam ya rubuta ta na siriyaniyanci zuwa yaren larabci ya mai da ita kuma a nazamin waka ta zama cewa marsiya ce ta shi wannan habila da ɗan uwansa kabila ya kashe shi shi wannan annabi shi alaihi salam wanda aka haife shi sai zama cewa zuriyarsa ita ce zuriyar da ta wanzu bayan annabi adam ya rayu hatta kai da cewa sai da 'ya'yansa suka kai sama da mutum dubu arba'in a duniya kafin ya rasu daga shi kadai da matarsa da 'ya'yansu biyu sai da 'ya'yansu suka kai mutum dubu arba'in to zuriyar ta yaɗu ta yi yawa sai zama waccan zuriyar ta ta kabila ta yi ƙarfi bayan ta yi ƙarfi kafirci ya yi ƙarfi a duniya har zuwa lokacin da Allah ya aiko Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ya zo shekarar dubu ba hamsin yana wa'azi wannan shekara dubu ba hamsin da yana wa'azi sai wacce ta ƙare da ruwan tufa wanda wannan ruwan tufanin ya halaka duka mutanen duniya ba wanda ya rage sai ‘ya'ya da jikokin annabi Adam shi kuma annabi Nuh alaihi salam wanda shi kuma annabi Nuh nan daga zuriyar shi wannan shi su an dan annabi Adam na ƙarshe yake duk waɗanda ba wannan ba ya zama cewa sun halaka sai shi kadai da 'ya'yansa wanda ta wannan zuriyar aka sami banu Isra'ila daga baya aka zo kuma aka sami zuriyar da ita ce ta haifar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك Allah ya ce saboda wannan aiki wannan danyen aiki da ƙabila ya aikata katabna ala bani Isra'il sai muka mai da shi hukunci ne akan bani Isra'ila wato bayan dubban shekaru Allah ya tada annabawa cikin bani Isra'ila Allah bai manta da wancan laifi da ƙabi da ƙabila na kashe ɗan uwansa ba a yanzu ya fara aiko annabawa da tashiri'i to wannan sai ya zama cikin na gaba gaba cikin abin da aka sa tashiri'i a kai annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs duk wanda ya kashe wata rai ba tare da laifin kisa ya kama ta ba aw fasadin fil ard ko kuma ba tare da wannan ran ta jawo wani fasadi a ban ƙasa wanda wanda ya halatta a kashe ta kamar yadda zamu gani a gaba cikin hukuncin haraba inna ma jazaa'u allazina yaharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu to to in dai ba irin wannan suka yi ba fa ka annama qatala an-nas jami'a to hukuncin sa za a rubuta masa zunubin ya kashe dukkan mutanen duniya saboda haka shi kabila a duk lokacin da aka yi kisa a duniya sai ya samu kamasho saboda shi ya fara yin kisa sannan Allah ya rubuta masa alhakin ya kashe dukkan mutanen duniya wa man ahyaha duk wanda ya yi sanadin wata wani rai da da zai mutu sai ya sanadin cewa wannan ran bai mutu ba wani mutum yunwa ta kama shi kamar zai mutu kai saving din rayuwarsa wani mutum yana cikin halin kaka na kayi yana asibiti ka taimaka aka aka samu masa magani kai saving rayuwarsa baka annama hayan nasa jami'an yana da lada kamar shine ya raya dukkan mutanen duniya tare da cewa kuma raya mutanen duniya raya mutanen duniya aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce to zai baka ladan kaman ka raya mutanen duniya gaba ɗayan su wanda ya raya mutanen wanda ya raya mutanen duniya ko gaba ɗaya ai zai samu lada da yawa saboda mutanen duniya gaba ɗaya ba ana magana kan waɗanda suke rayuwa a duniya a yau wanda ba su wuce mutum biliyan bakwai ba ana magana akan duk wanda suka taba rayuwa a duniya tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau wanda adadinsu yana da yawan gaske a malaman demography suna estimating adadin ya kai sama da mutum biliyan 108 a yanzu daga nan zuwa shekara ta 2050 za a kai sama da biliyan 130 zuwa da 40 saboda haka adadi ne mai yawan gaske wato in mutum ya saving rayuwar mutum ɗaya to ladan da zai samu ba ƙarami ba ne jama'a so wannan dama ce da ɗan adam ya samu musamman a wannan zamani da ake fama da wannan pandemic na wannan cuta mutane suna fama da yunwa a garuruwanmu na arewa irin su kano musamman irin su jigawa irin su katsina irin su gombe da dukkan garuruwanmu na arewa musamman mutane suna fama da yunwa da yawa daga cikin mutanen da suka mutu a kano yunwa ce ta kashe su banda wayanda wasu cututtuka suka kashe su kuma koda da wayansu cututtukan ma yunwa ce take zuwa ta taso da cututtuka mutane su ta mutuwa dama ce jama'a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da wadata ga kuma azumi wanda shi ma ciyarwa a cikinsa yana da lada mai tarin yawa dama ce jama'a Allah yana ƙara tuna mana yana ce mana aw man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an duk wanda ya kokarin kwato wata rai daga barin halaka to zai samu lada kamar ya raya dukkan mutanen da suke duniya to a ce za a baka ko da lada ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai za a baka na dukkan mutanen da suka zo duniya mutum biliyan ɗari da takwas ladan kuma ba tsayawa zai ba haka zai ta tafiya har Allah ya tashi kiyama ba a san adadin mutum nawa ne za su zo wannan duniyar ba daga nan zuwa lokacin da Allah zai tashi kiyama shi yasa ladan ciyarwa yana cikin ladan da aikin da yafi kowane aiki lada ka ciyar da mumini ya fi ka gina masallaci lada to jama'ar annabi wannan dama ce muka samu Allah ya bamu ikon aikatawa ba sai ka ba za ka iya yin na wani kuɗi mai yawa ba dan abin da ka shirya na shan ruwa yi kokari ka samu koda mutum ɗaya ne cikin masu rauni ya zo ya ci wannan abincin tare da kai ladan da zaka samu Allah ne kaɗai ya san adadinsa yi kokari a sa koda koda plate ɗaya ne na abinci wanda kullum za a ba wani mutum ya buɗe baki da shi ko ya sahur da shi daga gidanka kai wanda ka kawo abincin ka samu lada ita wanda ta dafa abincin ta samu lada mai tarin yawa shi wanda aka ba abincin ya je ya kai shi ma ya samu lada mai tarin yawa Allah ya ba mu ikon aikatawa walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati haqiqa annabawan mu sun zo musu da da bayanai na gaskiya summa inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun sannan bayan annabawan mu da manzannin mu sun zo musu da bayanai na gaskiya amma mafi yawancin mutane daga cikin su ba'da zalika fil ardi la musrifuna sai suka zama masu ganganci yadda suke rayuwa rayuwa suke wacce take cike da ganganci game da al'amarin Allah tare da cewa kuma an musu bayani ba abin da ba a gaya musu ba to duk an yi magana kaɗan za mu ji an yi maganar banu isra'ila da an yi magana kaɗan za mu ji an yi maganar banu isra'ila tare da cewa akwai wasu al'ummatakai da suka rayu kafin zuwan banu isra'ila tun daga annabi adam har zuwa annabi dubban shekaru ne mutane da yawa sun rayu amma ba a maganar su saboda su sun kare su babu su sannan daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi har zuwa annabi Ibrahim shi ma tarin shekaru ne masu yawan gaske kuma shi ma an yi annabawa an yi al'ummatakai da yawa su ma ba za mu ji Allah yana magana su ba saboda sun ƙare daga zamanin annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa kan jikansa annabi Yaqub akwai 'yan shekaru haka da annabawa da jikansa ne amma su ma ba za mu ji ana magana kan jama'arsu ba saboda jama'ar tasu ba sa nan yanzu ba ko jikokinsu amma daga kan annabi yaqub alaihi salam jikokinsa mutum goma sha biyu dukkan wanda ya zo duniya cikin annabawa jikokinsa ne so shi sa zamu ji Allah yana ta maganar su su ne aka aiko su da yawa sannan waɗanda aka aiko musu waɗannan annabawan su ma suna nan har yanzu a duniya saboda haka an ɗauko kissar 'ya'yan annabi adam da yadda suka yi rikici da yadda ɗaya kashe ɗaya da yadda ɗaya kafa daular kafirci ta farko a duniya amma wannan abin da ya faru gaba daya banu isra'ila ake so a yi wa'azi da shi saboda mutanen da suka rage daga banu isra'ila ne sai sauran mutanen duniya yan kuci ku bamu waɗanda su kuma ba banu isra'ila ba ne ba za a iya tracing takamaimai ina ne a mu ba za mu iya tracing takamaimai ina ne lineage inda ya haɗa mu da annabin mu ba mu kuma Allah ya tattara mu gaba daya ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mana gata to mu mun yadda mun ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun karɓi wannan gata da Allah ya su kuma banu Isra'ila wanda aka yi ta musu gata a baya to su ma ana kiran su su zo mu haɗu gargashin tuta ɗaya tutar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ki saboda haka kullum da an yi maganar wa'ansu al'ummatakai da suka gabata ko wanda aka halaka sai ka ga an shigo da banu Isra'ila dan a yi musu wa'azi da wannan cewa su ma ba su wuce Allah ya musu haka ba shi yasa wannan zancen sai aka kawo shi a matsayin wa'azi ga banu Isra'ila min akli zalika katabna ala bani Isra'ila muka rubuta musu wa'annan hukunce-hukunce bayan an musu wa'azi an kawo musu annabawa kuma suka ci gaba da rayuwa ta ganganci a duniya kamar dai ba a yi musu wa'azi ba إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دكا وأن سكي فقد ألا مدوك سركي لأن نبنس محمد صلى الله عليه وسلم ويسعون في الأرض فسادا سكي سأكاو بناء وانكسا تو هكونجه كونجنسو an yi kattalo a kakkashe su au yi sallabu ko a tsire su au ta karɓa a yi mawar min khilafin ko a yanke musu hannu da ƙafa a saba wajen yankewa an yanke hannun dama a yanke kafa hagu an yanke hannun hagu a yanke kafar dama min khilafin au yin famin ardi ko kuma a kore su daga garin da suka yi wannan aika aika zalika lahum khizyun fi dunya domin za a yi musu wannan hukuncin ne dan ya zama wulakanci gare su a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan kuma Allah zai bi su da azaba mai radadi a lahira a wannan aya malamai sun yi sabani cikin magana uku akan dalilin saukarta al'imamu da hake ce wannan aya ta sauka ne kan ahlul kitabi wanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ittifaki da shi akan zaman lafiya akan ba za su taimaki wani a kansa ba ba za su cutar da shi ba kuma ba su taimaki wani akan na waje cutar da shi ba shi ma haka suka yi wannan ittifaki da shi daga baya kuma ta bayyana cewa shekarya suke yi suka je suka taimakawa larabawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu sabani da su shawa da sauransu sai wannan aya ta sauka wannan shine a ra'ayin al-imam bahak al-imam al-kalbi ya ce wannan aya ta sauka ne cikin wayansu mutane da ake kira a mutanen qaumu hilal ibn waimir shi hilal ibn uwaimir wani mutum ne da yake da jama'arsa akan hanyar zuwa madina nabi sallallahu alaihi wasallama ya ittifaki da shi cewa to tunda kana kan hanyar zuwa madina kuma mutane in sun taso jama'a ta sun taso za su zo madina ta garin ka suke wucewa to me yi ittifaki da kai cewa ba za ka cutar da ni ba ba za ka cutar da jama'a ta ba duk mutumin da ya zo zai wucewa ya biyo ta garin ka to za ka sanya shi cikin aminci har ya ƙara so inda nake suka ittifaki da shi wannan mutum da ake kira Hilal ibn Uwaymir ya yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ta rana wa'ansu mutane sun zo tanto wani wafdu bani kinana wafd ne daga bani kinana suka taho za su zo jan Annabi sallallahu alaihi wasallam su su musulunta a amul wufudi da suka kamo hanya suna tahowa sai suka sauka a wannan ƙauye garin shi wannan mutum Hilal ibn Uwaymir to amma sai zama cewa lokacin da suka sauka shi hilal bayanan saboda haka su jama'a su wawaye daga ciki sai suka kama wayannan mutane suka ɗaure su suka yi musu azaba har suka kashe su wannan jama'ar da suka tausa su zo jahannam sallallahu sai labari ya so jahannam sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya kira a hilal ibn uwaymir ya ce ga ga yadda muka da kai sa kira shi ce ga yadda muka da kai ya za a yi wa jama'a ta haka to sai wannan aya ta sauka cewa to waɗannan mutanen jama'ar shi hilal ibn Uwaymir ba shi hilal din ba waɗanda suka yi haka to ga hukuncin su nama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa sa'una fil ardi fasadan yuqattalu aw yusallabu wa tuqatta aydihim wa aydihum min khilafin aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ardi zuwa karshe to waɗannan maganganu guda biyu ba su shahara ba cikin malamai mashuriyar magana ita ce maganar a Sayyid ibn Jubair wanda ita ce mashuriyar magana wanda alaihal mu'tamadu alaihal amal malamai sun fitar da hukunce-hukunce da yawa cikin wannan aya wanda duk hukunce-hukuncen da aka fitar ala mustawal mazahib gaba ɗayansu sun dogara ne kan kan abin da Sa'id ibn Jubair ya faɗa wanda shine sababin nuzul na ayar cewa ta sauka ne kan hukuncin hiraba to kuma yadda abin ya faru shine wayansu mutane ne suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ana ce musu uraina wa ukli wato kabila uraina da ukli suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah mun zo musulunta shikenan da suka ce sun zo su musulunta suka musulunta ya zo cikin dogon hadisin da ya zo a bukhari a dogon hadisin da ya zo cikin bukhari anna qaumun min uraina wa ukli أتوا إلى رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فمرضوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا إلى إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا وصحوا فلما صحوا قتلوا الرائي واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم har zuwa ƙarshen hadisin dogon hadisi cewa waɗansu mutane daga ukul da uraina sun zo za annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce rasulullah mun zo musulunta yace to ba komai bayan ya sun karɓi musulunci da suka kwana biyu sai canjin ruwa ya same su irin abin da ake ce canjin ruwa idan ka baro inda kake ka zo wani gari ya zama cewa kafin jikinka ya gama sabawa da iska wannan gari sai mutum ya ɗanyi ɗan zazzabi haka wanda ana yi to fajitawawul madina ana shi ana ce mishi ijitiwa sai suka samu ijitiwa a madina saboda haka sai wannan zazzabin ya kama su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a dauke su a kai su can wajen gari inda ake kiwon raƙuman raƙuman sadaka idan an kai su can a ba su nonon raƙumi da fitsarin raƙumin magani ne aka je aka ɗiba aka ba su suka sha kuma suka warke to bayan sun warke sai suka kama makiyayan wanda suke kiwon raƙumin suka kashe su suka fasa musu ido suka yi musula da su wato suka yayyanka musu gaɓoɓinsu suka yi wulakanci suka yi rashin mutunci da rashin albarka suka kashe su suka yayyanka musu gaɓoɓinsu suka faffasa musu ido sannan suka kora raƙuman suka gudu da su to bayan sun gudu da raƙuman sai labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai annabi sallallahu ya tura sariya a bi su aka kuma bi su sun je tsakiyar wadi aka aka aka yi musu kofar rago aka tare su aka kamo su aka kawo su to da aka kawo su shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu wannan hukunci ya ya ya sa aka yanke musu hannu da kafa min khilafin aka rataye su aka rataye su bayan an rataye su aka yanke musu hannu da kafa aka rataye su daga baya kuma aka sako da su annabi sallama ya sa yadda saka huda wayancan mutanen ido ya sa aka kawo kusa su aka huda musu ido aka kai su kuma aka ajiye su cikin garjin rana suna cewa ba su ruwa yastaquna wala yusqauna hatta matu suna tambayar cewa ba su ruwa ba su ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ba su komai aka kyale su har suka mutu wato yadda suka yi wa makiyayan su ma haka aka yi musu sakamako daidai da aikin su to wayannan mutanen su ne wannan aya ta sauka akan su tana cewa inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yanda suka yaki Allah da manzansa wa sa'una fil ardi fasadan sannan suka yada barna a ban kasa an yi qattalu to hukuncin su shine a kashe su to malamai suka ce kowane wanda ya yi muharaba ko wanda ya yi hiraba kashe shi za a yi to malamai sun yi sabani kuma sun sun kakkasa yadda hukuncin yake gwargwadon yadda aikin yake magana wacce ba rajiha ba marjuhiyar magana ita ce wacce ta ce ai wannan waw din da au au au din nan da aka kawo ta af khiyar ne aka ba wa imam wato idan akwai shugaban gari ko alkali to khiyar ne aka bashi alkali yana da damar da zai iya yanke musu ko hukuncin kisa ko hukuncin rataya ko hukuncin yanke hannu ko kora daga gari wannan ra'ayin wa'ansu daga cikin malaman salaf amma wannan maganar ba ita ce mai ƙarfi ba maganar ta fi ƙarfi shine ba khiyar ne aka bashi gwargwadon abin da ransa yake so ba a khiyar ne aka bashi gwargwadon abin da suka aikata shi dai ita dai abin da ake kira hiraba da da nama ja allazina harbuna Allah wa rasuluhu sallallahu fil ardi fasadan abu uku ne suka ce tana da rukunai guda uku sai wannan rukunan sun cika sannan aka samu hiraba to gwargwadon rukunin da aka samu gwargwadon hukuncin da za a yi wa wanda ya aikata hiraba na farko akwai kisan kai a cikin hiraba na biyu akwai tsorata mutane ta hanyar tare hanya ko rike makami a cikin hiraba na uku akwai sata ko ko irtisabi a cikin hiraba da sata da irtisabi irtisabi ko na mutunci ko na ko na irtisabi na mutunci shine kamar rafin kenan ko kuma na dukiya dukkan shi yana cikin hukuncin sata to gwargwadon abin da suka aikata cikin wannan abubuwa guda uku gwargwadon hukuncin da za a yi musu idan sun yi kisan kai to kashe su za a yi idan sata suka yi ba su tsorata kowa ba su kashe kowa ba to yanke hannu za a yi hannu da kafa idan abin da suka sata ya kai nisabi idan idan kuma a tsorata mutane suka yi amma ba su kashe kowa ba su saci komai ba to korarsu za a yi daga gari idan kuma sun aikata kisa da sata to kashe su za a yi a tsire su sai sata da kisa ya haɗu sannan hukuncin tsirewa zai zo to haka malamai suka rarraba abin amma za a ga akwai 'yan saɓanuka 'yan ƙanana ƙanana tsakanin malikiya da shafi'iya da hanafiya da hambaliya cikin wannan amma dai jamhurinsu sun haɗu mafi yawancinsu akan wannan sassaɓa hukuncin gwargwadon abin da su masu hiraba suka aikata wanda wannan shine kamata ya zama a hukuncin fashi da makami kuma a ƙasar nan ta da ake ta fama da shi duk wanda suke abubuwan da suke faruwa a zamfara abubuwan da suke faruwa a katsina a ce mutane sun zo kawai sun faɗa wa gari da kisa sun faɗa wa gari wannan shine hukuncin su wannan shine hukuncin su ya taɓa faruwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga hukuncin sa su faɗa wa gari da kisa in sun gama kashe mutane su kwashe dukiya to wannan shi ake kira المحارب يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا babi ne mai zaman kansa babi ne mai zaman kansa cike da tafin fiqihu na addinin musulunci a tafsirin Imam Al-Qurtubi yayi doguwar magana kan wannan kan wannan ayar magana shafuka masu yawa kan bayanin a hukunce hukuncin da suke cikin wannan ayar na haraba da kowace juz'iyya ta mummunan aikin haraba da kowace juz'iyya ta hukunci a kan wannan aiki din aulin familial arziki ko a kore su daga garin da suka yi idan kuma kasar musulunci ce a kore su daga garin da suka yi sannan aikawa gwamnan gari next garin da za su je cewa mutane iri kaza in sun zo sun yi laifi kaza kai ma ka kore su duk inda suka je a kore su Allah ce abinda za a yi musu isa za a yi musu haka zalika lahum khizyun fid dunya dan ya zama an wulakanta su a duniya ya zama ba za su kara ba walahum fil akhirati azabun azim in sun je lahira kuma za su haɗu da azaba mai radadi matakan dai ba su tuba ba
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Allah ce to waɗanda ba su ba ku riga kun kama su ba suka suka tuba kafin ku kama su sun gudu sun bar gari kuna neman su ba ku kama su ba sai suka tuba to wayannan ba hukunci akan su duk wanda yake da laifin da za a yi masa ba wannan laifin ba duk wanda yake da laifin da haddi ya hau kansa an kama shi ko ba a kama shi ba amma sai ya kubuce kafin a yanke masa hukunci ya gudu ya je kuma ya tuba ya gyara aikinsa kafin a yanke masa hukunci to wannan hukuncin ya faɗi a kansa kowane irin laifi ne na haddi sai dai idan laifin akwai kisashi a ciki idan laifin haƙƙin Allah ne zalla kamar zina to ya faɗi amma idan kisan kai ne kuma auliya uddami suna neman jininsu su to ko da ya gudu in aka kama shi ko dai a yi kisashi ko kuma diya gwargwadon yadda su auliya uddani suka amince a yi amma in haƙƙin Allah ne kaɗai to haƙƙin ya saraya daga lokacin da ya gudu kafin a kama shi lallazi na ta abu min qabli an taddibu alaihim wannan da suka gudu kafin ku samu iko a kansu fa'lamu anna Allah azizun ghafur to ku sani cewa fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa Allah mai gafara zunubai ne kuma mai jin kai ne ga bayinsa.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا كون دوك إيماني دا الله أكون دوك إيماني كجي tsoron Allah tsoron Allah shine kai dukkan abin da zai kiyaye ka gabarin shiga azabar Allah shi ake cewa tsoron Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtahu ilaihi alwasila sannan ku nemi tsanin da zai kai ku zuwa wajen Allah madaukakin sarki shi Allah subhanahu wata'ala ana zuwa wajen sa da tsanika kala kala akwai ya zo cikin hadisi abubuwa guda biyu wanda ake yin tsani da su zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala na farko shine kyakkyawan aikin ka zaka iya tsani da kyakkyawan aikin ka idan kana da wani kyakkyawan aiki da kai to zaka yi tsani da shi ya kai ka wajen Allah madaukakin sarki kamar yadda zo cikin hadisin mutanen da suka makalle a kogon dutse aka ce kowa ya addu'a hadisin bukhari kowa ya addu'a da wani abin kirki da ya taba yi don Allah ya bude mana wannan kogon dutse mu fita mu samu mafira kuma hakan akai kowa sai ce Allah a lokaci kaza nayi kaza nayi kaza kuma kaza nan da nayi dan kai kadai nayi shi ba dan wani ba Allah albarka wannan aiki da nayi ka buɗe min ka buɗe mana wannan babban dutsen fita sai kofa ta buɗe a hankali a hankali a hankali wannan shine kashi kashi na farko na wanda za a iya wasila da su kashi na biyu wanda za a iya wasila da su su ne dukkan yardaddu a wajen Allah tun daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manyan annabawa manyan mala'iku manyan salihan bayan Allah sha'airun lahi manyan sha'airun lahi wanda wanda Allah yake yin magana su a Qur'ani kamar irin su Ka'aba kamar irin su Mizabur Rahma kamar irin su dukkan sha'irun lahi da dukkan yardadduwa wajen Allah mutane da wanda ba mutane ba dukkan su ana tawassuli da su domin samun biyan bukata a wajen Allah maɗaukakin sarki. tattaunawar da wa'yansu malamai suke suna cewa kamar annabawa misali annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai za a yi wasila da shi ne za a yi tawassuli da shi ne lokacin da yake da rai lokacin da ba shi da rai ba za a yi tawassuli da shi ba haza kalamun saqidul la yatadbi wannan magana ce faraddiya wanda ba za a yi ba za a yi izina da ita ba domin aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa wannan maganar sun yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin halin rayuwarsa alaihi salatu wassalam kuma sun yi tawassuli da shi bayan rayuwarsa wa abu yadda yustas kalgamamu bi wace fi malu da ya tama har zuwa ƙarshen baiti din ana ana ana addu'a ana istisqa'i idan Allah ya bada ruwa da shi suna da itikadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko a lokacin da ba shi da rai sallallahu alaihi wasallam amfani shi a wajensu kamar amfani shi a wajensu ne lokacin da yake da rai sallallahu alaihi wasallam misali sai da asma'u binti abi bakar ne siddiq ita ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da da mayafin annabi sallallahu ya kwanta a kai take tawassuli da shi ake sha kuma ana samun da jikawa take a ruwa ta ba mutane ruwan su sha idan ba su da lafiya kuma su samu lafiya kaga ta yi tawassuli da rida'in annabi sallallahu alaihi wasallam rida'in sai da Aisha take shimfiɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya a kai kuma kuma ita take jikawa a ruwa kamar yanda kamar yanda Sheikh Yusuf Nabhani ya faɗa cikin littafin sa Al-Anwar Muhammadiyya da abubuwa da yawan gaske misali ita dai ita kanwa sai da Aisha banda sai da Asma'u dan akwai kanwa sai da Aisha karama wacce aka haife ta bayan mahaifinta ya rasu lokacin da ta dan data sai na Umar yana halifa yace yana so ya aure ta yace yana so ya aure ta sai sai ta ce a ita ba ta son shi saboda tana garama ita ta dan saurayi take so ta aura sai da Aisha ita kuma saboda ganin girmansa da kusancinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi ta matsa ta nemi ta matsa sai wannan yarinya wacce a hannunta ta girma sai take ce mata ni samitu annaki turidina tazwiji ila umar wa qad ta'lamina ghayratahu ala dinihi wa qad ta'lamina shiddatahu fi dinihi wa ghayratahu ala nisa'ihi wallahi la in fa'alti la akhrujanna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la asihanna bihi wa la azkuranna lahu ma tafa'ali kina ji labarin ina ga kokari kike sai kin aurar da ni wajen sayyidina umar bayan kuma kin san sayyidina umar nan ga yadda tsananin sai ke da addini ga kuma yadda tsananin sai ke akan matansa kake haka amma wallahi in kika matsa sai kin yi to zan je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zan je in kai masa ƙara in kai masa kuka wajen in kai kuka na wajen shi kuma zan gaya masa abin da kike aikatawa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi shekara goma sha biyar ya fi shekara kusan goma goma da rasuwa sallallahu alaihi wasallam amma take da wannan abin saboda yadda itikadin su yake cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin yadda itikadin mu yake cikin annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin amfanin sa har bayanin saboda haka za a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a halin rayuwarsa da halin yana rafiqin da ala alaihi salatu wasalam to wannan shine abin da Allah yake koya mana ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya kun dauka imani da Allah ji tsoron Allah wabtahu ilaihi wasila ku nemi wasila zuwa ga Allah madaukakin sarki wajahidu fi sabilihi sannan ku yi jihadi saboda Allah din la'allakum tuflihuna ku kwasa an babban rabo innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim wanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki da a ce duk abin da yake duniyan nan nasu ne a ƙara da irin shi kamar duniyan nan a ƙara da ita a ce an ba su dama in an je lahira su nemi Allah ya fanshi su ba da wannan abin don su fanshi kansu daga barin shiga wuta ranar kiyama za su yi haka amma ba za a karba ba kuma azaba ce za su shiga mai raɗaɗi idan an je lahira din يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم suna so su fito daga wuta saboda ayyukan da suka aikata wanda Allah ya sa ake musu azaba aka saka su a ciki amma ba za su samu damar fitowa ba wanda kuma azabin muqim kuma za su ci gaba da haduwa da azaba mai dawwama tare da su Allah kiyaye to nan zamu dakata insha Allah za mu amsa yan tambayoyi na ga tambayoyin nan ba su da yawa a sai kuma gobe idan Allah ya san mu za mu dora daga inda muka kwana malam barka da shan ruwa in ji mai magana na farko ina ga wannan iya magana sa kenan ba tambaya ba ce na biyu ya ce salam malam menene hukuncin wanda yana azumi amma baya cika salloli duka to ai ko mutum baya azumi ma baya cika salloli to ai ya yi sabo babba idan yana yi ne saboda bai yarda da su ba to kaga da ce wannan idan kuma yana yi ne saboda a kasala to kaga za a tarsasa shi ya yi wannan sallar matuƙar dai musulmi ne kuma ya ƙi to yana aikata babban zunubi balle kuma ce mutum yana azumi baya sallah kaga wannan ai bai kyauta ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alƙawarin da yake tsakanin mu da Allah fa shine sallah bambancin da yake tsakanin mu da wanda ba musulmi ba shine sallah ita sallar nan ita ce ginshikin addini wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda kuma bai tsaye da ita ba ya rusa ta to ya rusa addini a mai tambaya na gaba ya ce malam tambaya ta a nan ita ce menene hukuncin istimna'i kuma idan mutum ya tashi da maniyi a jikinsa ya ɗauki azumi ba tare da ya yi wanka ba ya hukuncin shi ke to bari mu fara da tambayar ta ƙarshe wanda ya tashi da maniyi a jikinsa ya ɗauki azumi ba tare da ya yi wanka ba wannan azuminsa ya yi amma dai ya ƙoƙari ya wanka ɗin tun da dole zai sallar asuba ko amma in bai yi wankan ba ma dai azuminsa ya yi azuminsa ba shi da matsala amma dai ya yi kokari ya wankan don ya samu ya sallar asuba a lokaci shi kuma istimna'i maganganu ne dogaye a kansa shi istimna'i wato hukunce hukunce ne da shi ya danganta da mutumin da yake zai iya zama haramun zai iya zama makruhi amma idan ka kalle shi min nahiyar akhlaqiyya ka kalle shi ta wajen akhlaq na dan adam ai ba sifa ce da ya kamata a same ta a jikin mutumin kirki ba sai dai idan larura ta jawo idan mutum saurayi matashi yana cikin tsananin sha'awa ba shi da aure ba shi da yadda zai yi aure to wannan ya halatta a gare shi a matsayin larura a matsayin ma'anar larura shine lokacin da sha'awar ta taso masa ya rasa yadda zai yi da ita ya rasa yadda zai yi da ita wanda har za ta iya taba masa lissafinsa lissafin zai dinga kwacewa to irin wannan halin ya halatta amma idan ya zama cewa mutum zai yi ta saboda ya zama cewa mutum zai yi ta saboda taso da sha'awa ko kuma ya yi abin da zai taso masa da sha'awa da gangan in ya yi abin da zai taso masa da sha'awa kuma sai ya yi istimna to wannan haramun ne mahma ya kuma amrin wannan halaccin kansa ba mazhaban malikiya ne suka halatta ba su mazhaban malikiya kuma ni tagawa har azalika fa ulaika humul aduna ne kawai sun rufe kofa ba ta inda zai yi a istimna'i ya halatta a malikiya amma wasu mazhabobin sun rakhasa idan ya zama cewa ana cikin matsanancin halin bukata a tambaya ta gaba ita ce salam karama fm da fatan alheri muna malam barka da zuwa malam menene hukuncin mai sallah a zaune kuma lafiyar shi kalau mu tashi lafiya daga shi ma'o badarawa wanda yake da lafiya zai iya yin sallah a tsaye a zaune sallarsa ba ta yi ba saboda ya ya ikhlali da wayansu daga daga cikin rukunin sallah da wayansu daga cikin farillan sallah din saboda aka sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta karbu ne kawai idan ya zama cewa ba zai iya yin sallah a zaune din ba اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي الحق ولا يقضى عليك انه لا يجزي من عاديت ولا يذل من والدت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا رب العالمين اللهم ربنا زكي نفوسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ربنا زكي نفوسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ربنا زكي نفوسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi